بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال تعالى لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وقال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقال تعالى فاصدع بما تؤمر وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون والآيات في الباب كثيرة معلومة نعم باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر wannan babi yana bayani dangane da abin da ya shafi umarni da kyakkyawan aiki idan kaga za a aikata wani abu wanda yake na alkhairi aiki wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da aikata shi to ka bada gudunmuwarka idan kaga wani aiki na alkhairi mutane sun yi sakaci akan shi to ka ba da umarni akan a aikata wannan aikin na alkhairi to wannan babi yana magana akan wannan umarni da kyakkyawan aiki wannan anil munkar da kuma hani daga aiki wanda yake na asha wato idan kaga mutane sun daina aiki wanda yake na asha ka ƙara goya musu baya akan wannan aiki na asha da suka daina ka ƙara yabansu ka ƙara yi musu kirari akan wannan aiki na aisha da ba sa aikatawa idan ka ga mutane suna aikata ayyuka waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tir da su ayyukan da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi hani akan aikata su ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya tsawatar akan mubasharantar waɗannan ayyukan to ka hana mutane akan aikata wannan ayyuka ɗin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin Alƙur'ani, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Waltakun minkum ummatun ya da'una ilal khair wa ya amuruna bil ma'ruf wa ya nahauna anil munkar wa ula'ika humul muflihun. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Litakun minkum umma, a samu wani kaso daga cikinku. a samu waɗansu jama'a daga cikinku ya ummata Muhammadin ya al'ummar ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam a samu waɗansu kaso daga cikinku wanda ya da'unan nas za su dinga kiran mutane ilal khair wato za su dinga kiran mutane zuwa ga addini na musulunci wa ya amurunan nasa bil ma'ruf sannan kuma za su dinga umartar mutane da kyakkyawan aiki wa yana hauna anil munkar su dinga hana su daga mummunan aiki wa ula'ika humul muflihun ubangiji tabaraka wa ta'ala ce wancananka wanda ya zamanto suna kiran bayin Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga addini na musulunci sannan kuma suna umartar bayi na Allah subhanahu wa ta'ala akan aikata aiki wanda yake na alkhairi kuma suna hana su daga aikata ayyuka wanda suke na asha humul muflihuna su ne waɗanda suke marabauta a wannan gida na duniya sannan kuma su ne marabauta a gida na lahira wannan ayar kamar yadda al'imam ibn kathir Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama a cikin tafsirinsa ƙarƙashin wannan ayar wato ya ce a samu waɗansu jama'a daga cikinku wanda za su ba da kansu wanda za su aiwatar da kansu ga baki ɗayan kansu su bayar da shi saboda kiran bayin Allah zuwa ga shiga musulunci zuwa ga wato alkhair iladdin zuwa ga addini na musulunci da kuma kaɗaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala da bauta da kuma aikata ayyuka waɗanda suke na farillai, sallah, zakka, azumi, hajji da sauransu. Sannan kuma su dinga umartar mutane daga aikata ayyuka wanda suke na alkhairai, ma'ana ma'urifa shar'an, dukkan abin da aka san shi kyakkyawa ne a shari'a ta musulunci, to su dinga umartar mutane da aikata wannan abin. Ifsha'us salam ne, ta'ami ne linul kalami ne as-salatu bil-laili wan-nasu niyamun mashu al-mashu ila al-masajid kathratul khuda ila al-masajid da isbagul wudu'i ala al-makarih da sauransu to su dinga umartar mutane akan waɗannan abubuwan wanda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kwadaitar da sahabban shi akan wato ribatar waɗannan ayyuka din sannan kuma su dinga hana mutane daga hawa abubuwan da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi hani a kansu, dukkan abin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala baya so a aikata, to waɗannan al'umma ɗin wannan jama'a ɗin su yi ƙoƙari su dinga aiwatar da wato nasihohinsu da wa'azuzzukansu a kan wato mutane su guji waɗannan abubuwan da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi hani a kansu. irin abin da ya shafi wato haɗa bautar wani da Allah ne kashiya mutum ne mumini ba tare da ya ji ya gani ba cin dukiyar maraya ce cin dukiyar riba ce yi wa wanda yake mutumin kirki kamili ne kazafi ko yi wa wanda take mutumniyar kirki kamila kazafi ce sannan kuma da gudu a wato yau zahaf da sauransu to waɗannan abubuwan dukkansu su dinga hani ga mummunan aiki sannan kuma su dinga umarni da kyakkyawan aiki to wannan a cikin al'umma ga baki ɗaya waɗannan mutanen su ne waɗanda suka fi kowa daraja a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala al'amiruna bil ma'ruf annahuna anil munkar ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani a aya ta gaba a cikin suratu Ali Imran aya ta ɗari da goma cikin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ya ummata Muhammadin ya al'ummar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kuntum khaira ummatin kun kasance ku ne mafi alkhairin al'umma wato a cikin sani na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kun kasance ku ne al'ummar da ta fi kowata al'umma wato alkhairi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda ukuri jatilin nasi, wannan al'umma aka bayyana ta ga mutane aka fitar da ita mutane suke ganinta, ta amuruna bil ma'ruf kuna umarni da kyakkyawan aiki wa hauna anil munkar sannan kuma kuna hani ga mummunan aiki. wato ubangiji subhanahu wata'ala ya yabi wannan al'umma ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akan al'ummu ga baki ɗaya sun zamanto su ne mafi alkhairin al'umma ba wai saboda komai ba saboda sun kasance suna kira zuwa ga kyakkyawan aiki sannan kuma suna yin hani ga mummunan aiki ya tabbata cikin sahihul bukhari hadisin abu huraira allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ajiballahu min ƙaumin yadkhuluna aljannata fi salasin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi mamaki dangane da mutanen da za su shiga aljanna mutanen da suka shiga aljanna suna ɗaura a cikin mariruwa to hadisin abu huraira wannan wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ajiballahu min qaumin yadkhuluna aljannata fi salasin wato al-imam abu huraira a asar nashi kuma cikin sahihul bukhari ya ƙara fito da abin hili yace kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi yace khairan nasi lin-nasi ta'tuna bihim fi salasili hatta yadkhulu fil islam ya ce ku ne mafi amfanar mutane ga 'yan uwansu wato kun fi kowa daga cikin al'ummun da suka gabata wato amfanar da junanku kuna zauwa da mutane suna ɗaura a cikin mariruwa kun je kun yaƙe su arnawa ne an kamo su suna arnawa an ɗaɗɗaure su a cikin sarakuna sun koma bayi amma kuma ku kiraye su Allah subhanahu wa ta'ala ya katartar da wato wannan da'awar da za ku yi su zamanto sun amshi wannan da'awa taku su musulunta a hannayenku su shiga aljanna Allahu akbar na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ya tabbata cikin wato at-Tirmidhi hadithin Muawiya ibn Haida al-Qushairi Allah ta'ala ya kare yadda da shi annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu fi qawlihi ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ala innakum tutimmuna saba'ina ummatan antum khairuha wa akramuha ala Allah azza wa jalla manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato a ƙarƙashin wannan ayar tafsirin wannan ayar kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas kamar yadda yake cikin as-sunan na al-Imam Tirmidhi manzon Allah yace ku ne cikamakon al'umma saba'in kuma ku ne mafi alkhairinsu mafi darajarsu a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wato cikin al'ummun da suka gabata ga baki ɗaya ba wata al'ummar da take da kwai daraja da karamci a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda wannan al'umma ta ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam take da kwai daraja da karamci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. sannan kuma ya tabbata cikin hadisin abu sa'idin al-khudri Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya ce ya ji ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa ala la yamna anna rajulan haibatun nasi an ya kula bi haƙin iza alimahu shi ma yana cikin tirmidhi din maza Allah ce ku saurara ku ji kadda kwarjini na mutane ya hana mutum ya faɗi gaskiya inda ya san shi matuƙar dai ka san cewa wannan abun gaskiya ne kuma shine abin da Allah ta'ala yake so shine abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake so to kadda mutane su cika maka ido ka kasa faɗin wannan abin ka faɗi shaci faɗi ka faɗi abin da shine gaskiya matukar dai ka san cewa gaskiya ne addini na musulunci bai ba da damar ka yi magana a cikin shi ba matukar kana jahili idan baka san abu ba to ka ja bakinka ka rufe akwai waɗanda suka san wannan abin sai su yi magana fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamuna wato ku tambayi ma'abuta sanin abu idan ku ba ku sani ba duk wani abu da ka sani ba abin da musulunci bai yi magana akai ba ba wani abin da musulunci bai yi magana akai ba kamar yadda mun sha faɗa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya san shi ya san shi wanda bai san shi ba bai san shi ba amma ka ce ga wani abu wanda musulunci ya manta da shi kuma a cikin musuluncin yake ba wannan abun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina to shine anan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace ala la yamna anna rajulan haibatun nasi an yaqula bi haqqin idha alima sannan kuma kuntum khayra umma ko kun kasance mafi alkhairin al'umma ta ƙaƙa ne aka yi kuka zamanto mafi alkhairi a cikin al'ummun da suka gabata kun fi kowace daga ciki shine waɗannan abubuwan guda biyu ta amuruna bil ma'ruf kuna umarni da kyakkyawan aiki wata hauna anil munkar sannan kuma kuna hani ga mummunan aiki to wannan ayar umar dan khattab Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi yace da ubangiji subhanahu wata'ala ya so da ya ce antum khaira ummatin amma sai yace kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas saboda wannan ya tabbatar da cewa sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ubangiji subhanahu wata'ala yake wa magana kai tsaye wato ayar tana hawa kansu ne a farko sannan kuma dukkan waɗanda za su biyo bayan su su yi aiki irin abin da sahabai suka aiwatar sannan kuma za su shiga ƙalƙashin ayar. Lamba ta farko wanda za su shiga ƙalƙashin wannan ayar su ne sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wa wasallam sannan kuma man sana'a mithla sani'ihim ba'dahum da kuma wanda ya aikata kwatamkacin abin da suka aikata bayan su sahabbai ɗin kenan. wannan shine wato arraqamul thani kenan wanda za su biyo bayan su kenan amma arraqamul awwal wanda za su fara shiga karkashin ayan nan sune sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-Imam al-Busiri wato yake faɗa a cikin alburrasa yake cewa lamma da Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umami manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato shine akramur rusul a cikin jakadu na Allah subhanahu wa ta'ala ba wani wanda yake da kwai matsayi da daraja a wajen Allah kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake da kwai daraja da matsayi a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala. To don haka saboda ya fi kowa daga cikin annabawa sai zamanto al'umma shi ta fi kowa daga cikin al'ummu baki da sai zamanto al'umma shi an haramta shiga aljanna ga kowace al'umma sai bayan al'umma ta manzo Allah ta shiga sannan wannan al'umma za ta shiga kamar yadda haramu ne ga kowane annabi wato shiga aljanna sai bayan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya shiga to haka nan haramu ne ga kowace al'umma ta shiga aljanna sai bayan ma'aiki alaihi sai bayan al'umma ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu ta shiga akwai hadisai waɗanda suke tabbatar da cewa a aljanna wato a kasa ta gida biyu rabi duka na al'ummar ma'aiki alaihi salatu wassalamu irin hadisin abu sa'idin al-khudri irin hadisin abdullahi dan mas'ud wanda waɗannan dukkaninsu suna cikin sahihain irin hadisin al'imamu abu huraira wanda shi ma yana cikin sayar bukhari irin hadisin anas dan malik wanda shi kuma yana